كلب وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. ‘Yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa don uwanku Ilyasu bin Abdullah. Allah mana mafuka. ‘Yan uwa kamar da aka saba, insha Allah, za a iya kira a lambobi kamar haka. amma lamba ta airtel lamba 96 99 kenan 96 99 soixante ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mawafaka a yanwa ina ga wannan sunan lambobi da za a kira insha Allah assalamu alaikum alaikum salam na
lafiya lafiya alhamdulillah na na musulmi a wannan ina kwana lafiya lau alhamdulillah an tashi na ku alhamdulillah
malam wasu kaman mace da an muku talaki da ita eh
to irin zance da za ku ringa yi haka nan tsakanin ke da ita abin da kai ka fitar da wani abu a tsaka a gaban ka
eh
shi wannan zancen yaya tafi ya yake kuma
kai kai mi
eh kaman kuna magana ne da mace to wanda an muku talaki da ita na ga- na gane mace assalamu alaikum assalamu alaikum na'am eh assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Na kwanan kwana.
alhamdulillah Eh, na ce, ba na wai, ya halatta wai kamar mutum in yi shigo masallaci sai yin da kamar ba ku da kawai shi wani abin kamar ya tutsin shi haka iyalan kuma ba shi kamar suna kara. Kamar iya da kyau a cikin masallaci mutum in ya shigo yayin da yin su koko koko bai halatta ba. Kuma da kuma sai tambaya ta biyu ƙarin suna son ƙarin bayani da Allah ba na suka kan lafiyar lafiyar da zaka abu wanda ake yin wani abin subhanallahi ko alhamdulillahi ne ina so ne wani Allah ke da ni
eh eh ina so ne Allah ba na a ƙara mana bayani kuma tambayar na tawa ne kun gane ta
na gane maka
a na gane a
assalamu alaikum na'am
assalamu alaikum wa alaikum salam wani an tashi na yau lafiya alhamdulillah
tambaya ce gare mu kamar mata tana iya cin tana iya cin zakka wannan zakka kamar miji yana iya ba matar shi zakka
to zakka ka ban mata ka zakka
eh to na gane shi ne mutum tambaya yawa bismillah shikenan assalamu alaikum السلام عليكم to muna da fatar yan wa a lokacin kira za a kokarin kawo da rediyo da wurin magana a takaice mai maganar sadaki ya ba da sadaki kuma na fahimci maganar shi lokacin da suke hira da wadda ya ba da sadaki wani abu na sha'awa ya wuta daga jikin shi mazi misali na abin sha'awa da takaice dan uwa shi sadaki alkawali ne na armi za a yi armi an maka alkawali an magaranti za a baka amma ba ta zama taka ba kenan don abu za ka yi da wata mace da ba ta za ka yi wani abu da mace baiwa ka yi wani abu da kam za ka yi da mataka da ita babin zai halitta illa abu ɗaya ne in magana kurin magana ce kadai wannan mutum bai malaka zuce shi tun shari'a ta baka dama ta halitta maka magana da ita magana ta zance to wannan in irin wannan kurin abin tsananin abin sha'awa ne rinjaya wannan Allah bai kallafa ba abin da ya karshen shi kuma zuciya ba a mallaka ta wannan ba a caka lahi amma kaka nema irin yadda za ka yi wasu mu'amala da wata mace kamar matarka ka yi da ita ganin har yanzu ba matarka ba ce ba alkawali ne amma irin abin hira ko a waya ko haka wani abin rinjaye ka wannan ba a kama ka da lahi abin da ya huce karin zuciyarka wallahu alam sai mai maganar lankwasa yatsa a cikin masallaci ta rika ƙara har ma wannan nasin hadisi ya tabbata manzon sallallahu alaihi wasallam ba magana masa kahin ma annabi ce duk wanda ya ma zuwa masallaci kahin ma ka je ko a hanya an hana wanda ya zuwa masallaci ya ringa kare yatsa iya karkarin da yake ko a hanya balle kuma a cikin masallaci wannan gaskiya laihi ne wanda aka ga yana hakan sai kokarin mai nasiha kwatanta mishi abin wannan laihi ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hakan yawa shi ma shin sani ne bai san ba da ba a yin shi yasa yake yi amma ba a yi ko an yi balle an je masallaci assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh na'am na'am wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau
malam muna tambaya to bismillah alsa na sani
wai mutum ne aka tashi kuɗi misalin kamar jika ɗari biyu ko ɗari uku eh
ajiya kuma yana yin kasuwanci eh
ba kasuwancin da yake yi sai ake karɓar kuɗin nan ba na shi kayan ba na shi abu yakan iya haɗa kuɗin nan da na jarin shi da na shi ya yi kasuwa in an zo ba na shi kare ba na shi kawo har kuɗin nan ya kare ba tare da ya samu ikini ya su janya don da ya ba shi ajiya ba eh
shi ne muke son ƙarin bayani.
to eh sai ina ga ya karin bayani ne cewa mai kira ya kokarin kenan kawo da radiyo daga kusan inda yake kiran saboda salula tana kara a lokacin kira a kasa gane bayanin kuma eh, lambobin da aka bada guda biyu ne dai ta airtel ko ta move a cikin mutum zai kira kai kira da wata daban assalamu alaikum na'am Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ban tambaya na akan lokacin sallar asuba.
eh Sai ka ji kiraye-kirayen sallah yawa da asalatu kuma mutum bai san ba daidai lokacin da zai yi sallah.
eh Kuma na biyu ina umar a taya mu da addu'a yaran mu duk ba lafiya.
to Allah ba su lafiya A taya mu da addu'a.
to Allah ba su Muna fara lafiya addu'a.
to Allah ba su lafiya to Allah.
Sai an shi ba.
Amin. assalamu alaikum
Wa alaikum salam malam.
na'am
Mun tashi lafiya.
alhamdulillah
Magana da ba ta doke.
eh
Mutum ne ya rasu iya da kanwa mace kuma da 'ya'yan shi mata kuma iya da ƴan uwa maza da mata wanda suke uwa ɗaya wa- wanda suke uba ɗaya eh to kuma ya ne za a yi rabon gada iya da ɗiya mace ɗiya mata
eh iya da iya bashi da ɗa namiji iya Hmm.
mata kuma da kanwashi mace eh eh kuma ya ne rabon gadan kanwa mace kuma iya da ƴan uwa maza wanda suke uba ɗaya eh maza da mata maza da mata to na gane eh
assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah
da ce malam ran juma an yi magana da aka yi muhadarar nan ta wajen ɗalibin ilimin nan.
eh ana so muhimmancin ya fara da ƙasa eh da kananan littattafai
eh malam kamato yanzu shi bai fara da ƙasa ba kuma irin wannan ana karatu duka a irin kama karkara da ake yin motsa na da su bulbul mara yana Eh.
yana iya halarta wajen wannan da hatin shi ko kasa
ami
na ce kamar da an ce muhimmancin ɗalibi Eh.
da an so ya fara daga to shi Eh.
kansa bai yi nisa sosai ba bai kai ba kamar irin su mota su mura yana Eh.
iya tunanin yanzu halarta wajen wannan darussa ko kana ne kamar yadda gare ni kenan wani darasa
sai kamar irin su mota malik da ake yi amma masallaci karkara da su lugu da mara to ai shi abin da ake nihi kakka dogara da wannan kurin a matsayinka na ɗalibin ilimi kurin ka tsaya a nan wajen mas'ala ta neman ilimi amma su magabata ba za ki masallaci ba hadisi ɗaya ma ne ta isar ko manzo Allah ta hadisi ɗaya ba ka sai da kasar da shi annabi hadisi ɗaya ma ce ga idan ka shi kuma abin na na hadisai wannan ana magana ɗalibi kai tsaye ne dogara ya fara da nan ba ba ana ne ba bai ba kuna da kai wannan kurin yawancin ƙananan daban an can ƙananan iyawa an ga cewa ka yi su ba ka je ma sanin addi ibada ka ka ji ma ba ka sani ba an je ko- inda koyon ibada ne ƙananan wannan yana abubuwa ya kaji ma wannan ka- iya ba kuzarin neman ilimi da ƙasa kurum shi ne kurum
na'am Eh, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am. Assalamu alaikum. To, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah.
amma da kasa da yau Na'am.
wannan dan abu ne muka yi a cikin wannan kuma muke so mu ma tambaya dan amma mutane bayani a cikin radio kuma Mene?
eh wani ne kamar aka kama haka da iya sai da iya daukan baka yan uwan shi iya sai da ma laraba ko kuma wani ya shiga wanda ya ce wai a rika yin tabbaci da daga a kamo ta daga kasa a kai ta sama ga Allah ma da muna so amma mutane bayani a cikin radio wani abu in bai tabbata a cikin musulunci ba dan jama'a cewa wallahi sun dauki abun har ana ta kada ma mutane suna ta yari ya kamata a yi wai
Na'am.
assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, shi Assalamu alaikum. Na'am. Ha? Na'am.
wani mata ne biyu Eh, kuma ya fita ga bakin ɗaya ne
eh, sun yi kowa bakin ɗaya ya ce da ta kuma koma tan ya abu da gara mai yare eh ta bashi uzuri
eh ta ce je gidan wata.
eh Eh, to na gani.
yawa yawa Ta jima. Ah, shi ‘yan uwa kamar da muka muka sani cewa eh, me yake cewa na ‘yan uwa ya kawo magana wannan wata ke da tana yawo da yawa ta magana wannan tabbace da aka yi magana to gaskiyar magana haɗarin da yake ciki da sunan addini ne mutum iya gama ya taimaka ma addini wajen yin wannan aiki to shi ba magana ba yin addu'a ga wanda ya banana ba bane ba ake zargin ya addu'a ga wanda irin wani aikin Allah ta wani asirin shi Allah ya maganin shi ba lahi bane amma jiwa Qur'ani tabbata da da ake wannan malamai suke yi da sunan addini a juya ayar Allah to wannan a karancin al'amari wanda ma a ce jahili ne bai sani ba a ce ya aikata laihi ya aikata haramu amma idan mutum mai hankali ne mai malami ne zai karu daga Allah saboda juya ayar Allah ce juya al- ayar Allah shi Allah gande ce kai ka juya maganar Allah ka ka san ka hurci ba ma ka kwanto kanka wato wanda sabin da yi. ka hurci ka wata kura ha ba dan uwa shi ne shi mai Allah ka ce alladhi yarfu kalma an mawdi'i kuma a canza kalmar Allah ga wurin ta- ga da kai ka tauri Allah ka karɓi ka ta karshe ka hurci ne karar da nasin Qur'ani wannan yan uwa mutane ai tsoron Allah da irin wani ababe da rashin kun abu daban wace kun lakani lakani sai ka wuta ka asiri ne mai asiri asiri wallahi wannan mutane ya su kawo ma Allah su mai da Qur'ani kayan aiki bokanci inda malamai Huda suka rikawa suka kai da taura Allah zarge su kan yin sihiri a cikin Allah ya wani labari na su kan ta bakara Allah ya wani labarin kan magana Suleiman mai Allah ya cewa wa ma kafara Suleiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir Allah ke kare dan abin ya cikin su ya yadu kuma da sunan addini aka yi dangana ma annabi Sulaiman ya ba lakari kaza da lak- da wani asiri ne yake mallaka mutane wani abin da yake mana Allah ke mana kashi ke ga mana Sulaiman bai kawo ce Allah ba ce walakin shayatin kafaru shaydanun mutanen malamai nan suna ciki shaydanun malamai so ce an shaydan akwai shaydan Allah ta nasu a cikin nasu Qur'ani Allah ce shayatin jinnu dins akwai akta shaydani akwai mutum akwai aljani kenan wasu shaydanu ne suka lalace suke karantar da mutane sihiri suke dangana masa Suleiman amma kenan ganin Allah ce kenan haka ne yin sihiri ka hurci ne yan wa a takaice yin sihiri ka hurci ne haka suka yi malamai huda suka yi suka dangana ma ga annabi Sulaiman da sunan addini suka kawo mutane sihiri to an waga yawan wasu musulmi suna irin wannan aikin da sunan addini loko Qur'ani misali yanzu a ce ga sunan har ma san wasan akwai mai sarka akwai zabtasi akwai wacece amma mutum yana sun ya bar gari amma abun har jahilai sun sani amma mutum yana sun halaka shi ai wane ne dole ba duk cikin addinin musulunci wani abu ne daban suka dubo suka sa cikin addini suke mugun aiki da Qur'ani wanda har wani abun mamaki wani yake ga mani wani cikin wanda ya musulunta iya suna coci iya cikin abin da suke yace suke wa suke wa mutane musulmi masu raunin hankali suke yi da su shi ya musulunta yanzu wala iya ga mu da kanshi cewa muna musu misalin cewa mu a cikin addinin mu kai nasu kina addinin su na nasaranci kenan kristanci mu addinin mu sai salama salama aminci ne kurin ku kuma naku ana yasan ana kashe mutum ana mun tabbata yadda suke kawo kuma su musulmin wani labarin sun san shi su musulmi da ake wani bayanin sun san da addini ana yasin ana tabbata yadda sai suka ɗauka kenan addinin musulunci ana ana shari ana kisa ana haukata mutum da haka su wala suke yin suke jan hankalin musulmi masu rauni da sunan wa'azinsu na addinin su su kai ku su baro ku to wallahi yan uwa wannan abu mugun aiki ne kuma kafurci ne bai cikin addini duk malamin da kaga yayi wata sai yasin dan halakar da wani ko tabbata yadda ya hudu da gari ko yasin wallahi ba musulunci bai ce yayi ba Allah ma ba Allah bai ce ba manzo Allah ce bai kurin lalaci ne lalaci ne ci da addini suke kurin cutan mutane da sunan addini su su halaka su halaka da kai da kudinka wallahi yanwa duk abin da kai wannan juya qur'ani ko tabbata da ko na da wani qur'ani ce baka juya shi to wallahi zaka juya ka sa abin da kake ni zaka hurce ma Allah ka hurci ne sai da ka hurci ne kuma canza magana Allah kanta hadari ne Allah ya shirye da mu assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am
kamar masu harkar suna wanda za ga mutum da sani bai mace suna ba zuwa yamma sai ka ga ya zuwa tare jama'a ana walima hake ciki
jika jika yace hake ciki za ga mutane suna sawa to shi wannan menene addini mana ita wasu ma mene take ta suna to jika na'am wa alaikum salam la la
Malam tambaya ba ne.
na'am
Na malam wata matsala ba an tare ni da likita wa an ce in kuma na kuma na yi magani abin da
to ai shi magani ba hasa ba ki ake ta yi addu'a ta magani wannan kuma abin ne ba na malam bane na ne magani da ta yi ba hasa ba ake eh ba ba ta wuce wannan ai ta neman Na mag- gane kam- eh
kamar abin da saman ciki na rika ta yi ya yi.
wannan abin wannan abin na likita ba malam bane ba wannan abin da shi magani iya daban haka tib iya bukatar likita ko malami mai abin maganuka in aka ce na icce sauransu dubin gaskiya ban san da wannan banda wani masaniya ta icce magani icce ban masaniya kan magani da- gaskiya ban san ba abin da zan iya gaya miki ban eh, abin da shi magani ban iya gaya miki kun gaskiya ban sani wallahi ban san haka magani ba in rashin lahiya ne wani iya bukatar likita ko wanda wanda yake irin maganuka da aka ce na itace wani ba lahi bane ba mu saba shari'a ba Mm. Mm, assalamu alaikum to ah, muna maganar eh, wani iya tambayar cewa a mata mashi ko bayanin salatu tasbiyan salatu tasbiyan a takaice abin da aka yi magana raka'a hudu bayan kabbara ta harama za karanta fatiha da sura ka karanta tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahu akbar kawo goma sha biyar a tsaye an kai rukuyi kai goma an ga tasiri daga rukuyi a tsaye kai goma an ga jar sujada ta farko kai goma an ga dago daga sujada ka zamna kai goma a zamna ka koma sujada ta biyu kai goma an zaka miƙe raka ta biyu ka dan zamna kan kawar ta hagun kai zis isra ka karanta kawa goma kuma sai ka miƙe raka ta biyu ma haka zaka yi da abin da kai na fatiha da sura 15 kuma ko ina goma goma ne an ka zo tahiyya ta farko sai kai tahiyya ka kai tasbihin goma tukun ka tashi raka ta uku ma haka za ka yi inda kai ta farko haka za ka yi fatiha da sura da sha biyar a tsaye a yi ruku a goma duka da inda aka yi shi ma an za a raka ta uku an zamna a yi kawa goma tashi kuma an zo ta hiyar ta ƙarshe ma ita ma hiyar ta hiyar an ƙarewa annabi talatin a goma an kai lissafi ko ta raka za ka samu tasbihi saba'in da biyar ya ka samu saba'in da biyar a tsaye ka sha biyar ka yi rukuyu ka goma ashirin da biyar ka taso daga rukuyu ka goma tsaye talatin da biyar ka je sujira ta farko ka goma arba'in da biyar ka dago sujira ka zamana ka goma hamsin da biyar ka kuma sujira ta biyu ka goma sittin da biyar za ka minje ka goma saba'in da biyar kenan so hudu zai baka ɗari uku a taƙaice kenan sai magana ta ka ba matarka zaka ba a ba mace zaka kwata wannan ba ma saɓani kan shi matarka ba sun zakarka ba zaka ka hudda ba ka ba da kudin ciwo ne gurin ka ba ta kudin ciwo ne a cikin kudinka kuma amma abin da ake magana ko sabani kan shi ita mata in tana da dukiya tana iya ba mijinta zakka wannan shine ke da magana kai suna ga ayyuka suna ga ba'ayi amma akwai nasi wanda wasu suna ga ana iya ba mace zakka ana iya ba namiji zakka amma ba mace ba amma mace ba bata saboda mace ita ce da ce da ita kanka yake idan ka sarki wani ne gabata amma ita ba ba ta ce da ce da ce da namiji ai ba ka mata ba yake ce sai aka ba aka ba da dama kan wata ruwa da aka dogara kanta na ba mace ba namiji zakka amma ba ba mace zakka a takaice kenan sai mai magana ajiya kuɗi aka baka to shi yanwa abin da ya sahi mai kasuwa ko ajiya kuɗi aka baka to ga yawa mutumin daman wannan kuɗin wani kasan ɗan kasuwa ne zan ka juyawa kenan lokacin ka zan baka hanka kuma dan kai irin tasarrufin ka bada bashi wani abu ba mido ba kai kanka ta ƙare kai zaka bashi kuɗin shi ba ruwan shi ka ce ka ba wani kuɗi ka ba wani bashi bai kama ka ba ko in kai a kama ka biya sai magana ta assalamu alaikum la alo alhamdulillah na'am ha bayan ka amshi kuri aka ce a maida ta to na gane na gane assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum la la alhamdulillah
Muna jin daɗin wannan shirin naku.
ana tambaya tambaya a tamke mu kunan tambaya a takaice sai mai magana lokacin sallar asuba tana jin kiran sallah daban-daban ilwa inda kina nan da magaran ko kewan da magaran kake sallah ƙasa da ƙarhe hudu kai ƙarhe shidda ba minti goma kuna zama to sallake daga minti da wani zuwa shidda ke ta karo abinda ila zuwa shidda kiran sallah amma kake wata wata biyar da arba'in da biyar wata biyar da rabi duk sallocin sallah bai shiga ba kenan in lokacin dai kin gaba minti goma misali sallar asuba kun ki sallah lokaci yayi rage misali ne da mu kawun iya dare ya kasa iya ragewa kasa kasa kuma yanzu kwana biyar baya za a koma amma an zai kai sallar asuba kasa da minti biyar ba minti goma eh shidda ba minti goma ga shidda ba minti goma sai mai maganar eh mai magana kenan cikin mata ɗaya ta ba da kwananta ta ce ka je gidan wance ni na bar kwana na ka canka abin da kai to idan mace ta ba da kwananta haƙƙinta ne in ta ba da kwananta a amsa ba lahi bajin kana bukata akwai sauda mata nan sallar salama wani mummune ta ba aisha kwananta kinan ba lahi bane ba in mace ta baka kwana ta ce ka je can shari'a ba ta kiya ba shari'a ta ba da dama ma a yi السلام عليكم ها لا الحمد لله الحمد لله نعم ها نغني ذكاء
malam shi wani kuma ya fata ajiya wani tana ajiya sun da cikin ajiya ko kuma a'a babu izini kawa mutum sai da kuma amana
ha?
sai shi wani mutum ya ba su kuɗi a je mu wannan karfi dawo wani ajiya ne wani sai tana ce sun zane ko kuma a'a ba ka yi sun zane
to
shi ne mutum ta
eh, muna magana cewa eh, wannan da takaice dai gurin mai magana mata hakan ne sai mai magana cewa ya mutunci assalamu alaikum wa alaikum salam
malam yana da tattara da Allah to bismillah
miji da ne sai kuma ya ruwa da mu al'uwa kuma Ya?
zan iya dadin zama yaya dare ne eh
sai ya mayar ruwa da ya mayar ruwa kuma da gaba kawai yake mu walakanci yana mu abin da ba haka nan baya kwatanta mu sai na zo gida yanzu shekara ta biyu a gida babu ce babu sha ya wanga arba'in yake kuma nace sake ni sai ce ba haka wani
to na gane to eh muna magana akwai wanda yake cewa magana gado mutum ya bar ɗiya mata da maganar eh, kanwashi da wasu yan uwa uwa- yan uba to shi a tsarin yan uwa haka rabon gado tana buƙatar karkil na lissahi amma ita su ɗiya mata daga biyu abin da ya sama suna da biyu cikin uku na dukiya kuma a nan ganin biya ka cewa eh, su wancan a takaice da yan uba su wani gadon abin da aka yi wancan mace wani yan uwa za ta mutu as- asibinci za ta ɗauki sauran bayan iya buƙatar lisanin cin gudu ba a ce kashe kaza don ganin ita bayan babu wani bayanta don wancan yan uba ba su gado a wannan halin inda ma su biyu ne ɗaya mace ɗaya mace ɗaya guda kana da misali ɗaya ɗaya ɗaya gu- mace guda kanwaka guda uwa ɗaya uba ɗaya duke ba ba kuwa su ba garin ba ba ɗan uba ma za a ba ɗaya rabi a ba kanwa rabi da nasin qur'ani kina ma san iya bukata kenan a buga a gawa kowa abin zai samu sai ka ta mahiyo an haka rabban gado a shi gaban masu malami za su asiri da sai su ba ku haƙin shi ya da wahala gidan radio a ba mu gado da mun iya bukatar da sai kashe na za a bada ya za a da sai iya bukata haka nan magaji dai da abin yake ciki wannan su ne masu gado da iya iya mata da wasu ke waɗewa ba ɗaya a wannan halin kenan shi ɗan uba annan bai ci ba ce muke bayan kullum ɗan uba shi matsayin ɗan uba a wani hali ɗan uba ya yi uwa ɗaya a wani hali kuma ya yi shi misali shi yanzu uwa ɗaya in shi ɗaya ka bari bakin shi a bashi ɗaya cikin shidda wanda kuke uba ɗaya wanda kuke wanda kuke uwa ɗaya a bashi ɗaya cikin shidda don su nawa ne a basu ɗaya cikin uku to shi kuma ɗan uba idan shi aka bari duke duka zai kwashi in ga ɗan uba guda wanda kuke uwa ɗaya guda su bi ka bari ko uwa ɗaya guda uba guda guda su ɗaya kowane daidai ne sai a ba ɗan wajen ɗan uwa uwa ɗaya ba sai a ba shi ɗaya cikin shidda biyar kin ya ga ɗan uba Hmm. duka bai gina ba shi ɗan shi uwa ɗaya ɗaya da ba shi a cikin a cikin shi aka raba gida shidda ya ba ɗan uwa guda da ba shi shi na uba duka bai gina ba shi to amma a halin da yake akwai uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma uba bai cin kobi ka ji magana kenan duk Allah tsara kayan shi duk abin nan da da nassin Qur'ani ba da abin ba to shi ya bukata dai a je gaban malami a tsaya ayi bayan lissahi a bada a arba gado ba arba gado a radio gaskiya eh muna magana akan eh mai cewa walima suna busu fatiya da sahi kuma a je da sahi da rana ayi walima yan uwa mas'ala ta suna shi abin da yake da babu shi a littafi na magabata ko malikiya ko wata mazhaba magana taron malamai da sai zanen suna babu shi a duk malamai dai makarya babu littafin da mutum zai kama kaza naka samu cikin magabata rassati rakwana na bakwai an zo kohowa ne an kira malamai ko sahabi kaza ko tabi kaza an zamna an yi taron wata suna babu shi kuma mutane sun saba ko ce da addini haka mai da abun ya an gyara an gyara abun babu shi addini ko da kamar ka nuna malaki abin da ake magana kan shi akan magana walima ne malamin suke suke magana sun ce wani walima kuma su gani ana iyanta a ki- a kira a kawo ragon suna a yi a ci abinci a gida a ci da da abokai hatta ka ce malaki imam malik ya ganin masu ragon suna ma diba mukasar ali babu na cikin babu laƙiƙa babu na- kalma nasti a imam malik ya ya rubuta wai kuro da walimata biya imam malik littafin mukasar ali a nan ƙasar da babu littafin wanda yake kamar shi amma ya rubuta baki saman fari a rubuce cikin galil an karanta walima da da hakika ba mun abin da ba aka faɗi daga baya ba ina rubuce su masu karanta masu cewa suna suna tare sunan ana suna ana ba su kudin wata yesu a littafin da ta karanta a rubuce kirki ba na abu a cikin shari ba an ki yin walima da abun to amma an wadin haka na ga muku abin na adalci akwai malamai magabata hatta malaman sunna wasu masu ganin ana iya yin abinci a a ci da mutane a yi walimar akwai masu ana iya yi amma maganar taron sunan babu shi magana a taro a zo da sa'i da babu shi wannan inda ake magana sabanin maganar ta yin walima da daƙiƙa wasu na ga cewa dai a so nama daban wasu na ga cewa a so daban a yanka amma wannan suna ba a yi kidan kaji da yan wa a takaici duk abin da zai sabai ba iya ture ma akwai akwai rubutu lalle akwai masu ganin ana iya yin walima a to san ba iya yi kenan sabani wajen yin walima ne amma maganar taron suna dan babu shi dan babu shi inda ta yi illa kun har asab al'ada ce a je ku a samu kuɗin hotiya da goro kuran shi ne sai maganar walima ta yan wahata da ake magana za a ce wasu ai su kwada suna zuwa a masallaci suke ko a masallaci ko mujina shi kama ka ce wai wani hujja ce ta masallaci duka dai a wani ba iya ba iya fasawa tashin hankali a tada hankali an saba ya ce ba ai ba ya ce mun yi a masallaci amma ba zai shirya ta ka a yi shi a masallaci shi kanshi ko yi na ke da wani abu da ya kawo a yaji a asuba a masallaci na sahel ne ba aka hasu turewa yakan rage wahala yaka ce a yi da asuba an kare na kakari ya kashe kudi ta kudin goro da kudin watiya kurji ne sai maganar mai aka cewa an mashi wannan na ga to to a wanda aka ba mace ta uwaye suka ce ba su armi suka sa aka raba armi aka ba shi kudin shi to dan wa in dai ka amshi sadakinka da aka tada ma hankalin to sun gama da kai armi ya rabu amma in ta amince sabon zama ko sabon sadaki ana iya komawa ko ta ga ta ga idda ba kun a gyara ka koma eh amma ana iya samun armi assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am sai mai maganar wata kalama ce mutum zai yi huta daga musulunci yawan kalmomi dai yawan da abu za ka misali ka zagi Allah ko manzan Allah ko Qur'ani duk wani abu da ka fita baka magana ko ga aya ta Qur'ani duk kalmar da za ka ingace kalma ce duk kalmar da za ka yi ta soki Allah ko manzan Allah ko Qur'ani daga cin ayoyin Allah ko ni manzan Allah ko ni duk wani an ka iya saka abin da iya da yawa kalmomin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malai na kwano lafiya alhamdulillah
malam muna so a ji hankalin mutane bisa kan sallah a ran nan na ji wani kamar in yi sallan fatiha ko sai ya ce war dali ko kuma ya ce dirabin nas kenan bai karsa sauran wangan sura
bai kar sura
eh in ya karanta fatiha Eh.
ko sai ya ce dirabin nas kenan karshe ne yake ɗaukowa ko sai dai ce dirabin nas in kuma wallahu ne ya ce
to kasar malamai nan hujja wai tunda dai hujjar shi tunda dai ya karanta fatiha asalar da ƙare shi ne da kun yi asalar lada shi abin da ka ta inda wasu na ga ayar tun da barbin nasa aya ce shi ne wani abin shi ne wake huka ake shi ne kawai magana haka zai gaya miki dan akwai magana cewa fatiha sallah ta yi illa lalle an kullum ka san ana baka lada gwargwadon abin da ka yi eh ka karanta sura ka samu ladan ladan ibada in wa yanzu wata ibada gare ka mai girma kan sallah idan kai baka sallah ka lalata sallah kai ta ala babu abin ladan kiki to me gare ka me kike na ibada gare ka shiga hira ka kare da gaggawa ka minti biyu uku ka kai mun ka shiga hira hira banza assalamu alaikum Wa alaikum salam Allah ya sa malam.
na'am amin Allah ina so a yi nasiha ga al'umma da musulman suna aikata mugun abu wanda sun yi mun sani amma makaranta ne an gani a musu nasiha da su yi shugaban wayannan Qur'ani suke su ba musu sa da ake ba ba su da abin da suke.
mene Wato malamin su ke aiki mugun aiki na wato a cikin haram ne.
eh To amma an kaje kamar su ya la'ilin sun da su kai su sa wayannan a cikin na gane na gane Qur'ani zai ke ce tabbacin karanta ya fi wurin su karatun Qur'ani.
to na gane sai a ce gobe yau da ake yi ta ne kuma ya zai zuwa gobe da gobe su da kuɗa talatin da aka yi sama da su ba.
to kana ji na ko Sun sun dogara da wajen na gane na gane matan mutane da komai suka shiga sai su abin ba kyau.
Allah kiyaye na gane Mm. dan uwa wannan iya magana ne akwai kasan hadarin abin da ake cewa wai shi muka nuci qur'ani kurin shi kamar annabi ne ma to shi annabi in yi bala bai zaɓe zaɓe ina yalabe kan lahi ɗan uwa mas'alar cewa kana karatun ƙur'ani kai hafizi ne Allah bai kama ka kaza bayan da yake yi suna ɓanna hatta da matan mutane hatta mugun aiki za su yi da kama ya ce ai wani hafizin ƙur'ani ne ƙur'ani zai cece shi amma wallahi mutum zai shi ɗan zai da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari kuma muslim ta inganta iya ba labarin gobe kiyama cikin azaba da Allah ya gwada mai yanda ake wa yanda ake wa makarantun ƙwan da bai aiki iya daga cikin masu mugu abin wani azaba annabi ya gan shi yadda abin yan wa ana an gwada mashi gashi ya zo wani zai doki ƙara ya kwanta makan kuma kan ya watsi ya koma annabi ce haka zaka za ka wa mai karatun Qur'ani bai yake da shi duk mai karatun Qur'ani yan wa bai yake da shi la gobe kiyama iya cikin masu mugu azaba ka wani yau da ka shi dan yau da ka ka hafizin Qur'ani ne baka baka maka layi to kana cikin masu mummunan ba. kai da kamata a samu a gaba ka san magana Allah sare ka takata kai koma ka dare dan wallahi yan wa iya daga cikin hudu ba shedan yake samu wasu wasu ba san qur'ani ne shikenan wallahi ba haka bane ba kai ya kamata a gani a gaba ka san hukuncin Allah ka san Allah ka san haram ka taka doka ta da gangam to wannan wallahi shedan zai dade ka shedan zai halakar da kai kuma idan kun ga me yi kuma yana siya in yi magana a bashi labarin cewa wannan magana saban Allah babu wani mahaluki da shi saban Allah bai kama shi kowai kowai saban Allah Allah Allah Allah ba Allah ba wani a ce ga wani suke san Allah ko wani dangin Allah ne ko ba ki Allah ko a ta manzannin Allah bai ci ga Allah bai ci ga Allah kuma Allah dole abu doka Allah dan wa a takeice marucin Qur'ani mai taka doka al'ida daga cikin masu mummuna azaba gobe kiyama kama wani dole ka wallahi ya ko wani aka Allah ba ko azaba shi haka zai azaba sai ma azaba shi ta ko tsini ta marucin Qur'ani azaba hafizin Qur'ani wanda san Qur'ani ta taka doka Allah annabi ce ya kowa ma hadari iya da cikin masu mummuna azaba dan haka wannan amsa nasiha za su halaka da kansa a banza maimakon sa mutane gaba su ne a gaba ko su sun lalace kuma hana musu magana wasu ba san qur'ani ne to wannan yana daga cikin hudu ba shedani Allah ya shaida mu gaba daya da mu su gaba daya Allah ya shaida mu gaba daya sai mai maganar an baka ajiya ajiya in wa gaskiya magana ajiya amana ce ka ajiye ta to tun da ga mutum farko mutum baka ajiya a zamanin yanzu kasan kana ana abubuwan ko kudin ajiya suke to kun ga mana abubuwan kudi ka ban kudi sana kai na zan baka kudin kan ka zo kurin ya lahiya da duk wani tawili kurin gaskiya magana sai magana an mata kishiya mijin ya fita da harkarta shekara biyu a gidansu kuma ya ƙi sakinta to ilwa in a ce mata suke al'adamu ke ce cika ya tawaye kika ta gidanku ba shi bai ce ta gidanku kenan iya nan kina ki koma gidanki ba ki ci da sha kin ki koma gidanki in har kina ga akwai wani abu na wulakancin da babu a neman da ai shi musulunci kuma musulunci yan tsara komai musulunci ya tsara komai na zamantakewa Allah subhanahu wataala ya mana tsari har ta kai abu ya lalace Allah wani umarni a kirawo faminki a kirawo famin shi fa ba su haka ma min hadi haka min aliya a kirawo gida biyu a kira ga gidan uwa ya kira wali ba zama amina ki ba zama ake na banza ba a kirawo wakilin ki a kirawo nashi a zo a zamana a binciken matsalar in mai gyaruwa ce a yi kokarin ciwo kan abin a gyara a ci gaba da zama kamar da aka farko aka yi armi in wannan iyalai naku suka zama suka ga alama zaman baiwa in ma suka raba alata daidai ne kenan yan ba a zama haka yalwa ki yi kara ki ga moliyanki a kiraye shi a zamna kake ba da da ke sai shi tunda abin ya baci haka ki ga moliyanki su neme shi a zo a zamna shi ne kullum hanya da baki shawara kan haka nan kuma kan sun ce tsara assalamu alaikum wa alaikum salam muna lafiya lafiya lau to bismillah kamar da a cikin sallah cikin jira yana iya karanta lamun ya fa ta kan da alhamdulillah ila Allah ta wa daga sai kar kamar nasu cikin nan da da kan ta mai wata addu'a da ba ko bai ba da kyau ma zaka yi wurin adda wurin wurin yin ta ne mai
to masha Allah to kuma tabbata ne mala mm kamar yanzu a cikin mutum yana da yana anan yana sallah kamar daga treasure ta ga irin nan lokacin da ya gani yana yi can kuma yakan yana iya kayan a a a a an ce da kai sallah da wuri karhe daya kai daya wanda ka kai ta karhe biyu ka yi da jama'in tun da cikin lokacin ne dinda an ja an ce ya yi mahimmanci ka yi da jama'in sallar da cikin jama'a ya yi ka yi da wuri kai daya sai dai lokacin da hutar ne ka yi da wuri amma inda cikin lokaci ne dan karhe biyu cikin lokaci gaskiya karhe biyu a cikin lokacin ne ila ba ga gaba ne ba amma cikin lokaci ne annabi ba dama kenan da kai ta kai daya karhe daya kuma an dai ba matsala komai ga limancin ka yi ta karhe biyu da jama'a ya ya yi sharance eh assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ana ta lafiya lau Allah wala muna son su ne a ƙarshen wannan hadisin
eh wanda yake sa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar eh muka ji ana cewa akwai bid'a hasana ita ba ta cikin hadisin ya ne wannan magana take to ya hadisin ya ce shi annabi ce dukan bid'a bata dukan bid'a kuma a gidan wuta kuma zai ma wani zai juya magana annabi masha Allah an kace annabi an kace annabi ga- wai ko ne mai gane ba to ga Abdullah bin Umar ya ce kullu bidan dalala kullu bidan kullu bidan dalala wa ibn Umar ya ce kullu dalalatin fi nar wa ra'a nas hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce jibin Umar ta dukkan bid'a bata ce kullu bidan dalalatin wa in ra'a nas hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce wannan sahabi ne ga Imam Malik rahimahullahu ya ce manifta da nasu bukatu na mai ƙari imam malik ke cewa duk wanda kirkiri bid'a a cikin addini ya ce mata hasana ce ma ya ce kamar hukuncin shi kamar ce manzan Allah ya ya rage sakon Allah haka malik ya ce wannan abu ne yan wani hira ce kun ake zama da fa'ida ma bayan annabi ya magana sahabbai sun fasara shi imam malik ya fasara kuma cikin abin malikiya don abin kuma wani hata Allah ya shaida mu kun Allah ka hanya mutane suna cikin rudu ne kwarai Allah ya shaida al'umma gaba daya ya tabbatar da mu akan addinin shi Allah kare mu dukkan sharrin shaidani ya kare mana aqidan mu Allah samu koma ga Allah cikin kyakkyawa aqida Allah ya shaida dukkan al'umma ta musulmi Allah ya shaida musulmi gaba daya kan kyakkyawar aqida ta musulunci Allah mana Allah kare mu daga shirka da bid'a dukkan nau'in ta gaba daya Allah kai mu da sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh